da karatu a sallar isha حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وحدثنا ابي وحدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam انه كان في سفر cewa manzo Allah yana cikin tafiya فصلى العشاء الاخرة ya sallar isha wadda ta- ita ce ta karshe a sallar yini فقرأ فيه إلى ركعتي ركعتين ya karatu a ɗaya daga cikin rakawo'in biyu ya karanta surar wattini wa zaitun wato saboda cewa a halin tafiya ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita ya karanta gajejeriyar sura نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يحيى وهو بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء bara ibn azib ya ce na yi sallar isha tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فقرأ بالتين ya karanta surar watin wa zaitun
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت براء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قرأ في العشاء ya yi بالتين karatu a sallar والزيتون.
isha ya karanta surar watin wa zaitun وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه ban taba jin wani ba mafi kyawun murya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثني محمد بن عبار حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال Mm.
كان معاذ بن معاذ سلمة يحسن النبي صلى شيء.
الله عليه وسلم yana yin sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama ثم يأتي فيؤم فيؤم فيؤم قومه sannan ya koma unguwarsu ya limanci ga mutanensa فصلى ليلة مع a النبي wannan صلى الله sallar عليه وسلم wato a العشاء wannan sallar ta isha ashe kenan wannan ya kunshi cewa ya halatta mai sallar farilla ya sa- ya ya koyi da mai sallar nafila نعم Eh, wato eh, wato akan wannan imami shafi'i yake نعم cewa ya halatta mai farilla ya koyi da mai nafila Mhm.
amma abu hanifa da imam malik suka ce ba za ta yi ba suka ce su ba daidai ba ne wato ya sa- a, mai farilla ya koyi da mai nafila suka ce wannan hadisin za a ɗauka ita sallar da mu'azu yake tare da manzo sallallahu alaihi wasallam nafila ce wanda yake komawa gida ya yi ita ce ta farilla ita ce farillarsa to نعم saboda فصلى ليلة hadisan da suke cewa ai koyi da nema kagan aka koyi da wanda yake mai sallarsa ba ta kai ba nafila yake ai ba- wato ba a samu wanda zai jagora ba to فصلى ليلة مع النبي صلى الله wata عليه ran ke وسلم sallah tare da العشاء manzo sallallahu alaihi wasallam ya sallar isha ثم أتى قومه sannan ya فأمره koma wajen unguwarsu ya koma mutanen unguwarsu ya yi musulmanci فافتتح بسورة ya fara da suratul baqara ونعرف رجل wani mutum daga jin ya fara suratul baqara sai ya juya ya sallama ثم صلى sannan وعده ya sallah shi kadai ya وانصرف ga- ya yi sallama وقالوا له sai suka ce da shi mutanen ana fakta ya Ya fulano fulano.
wani ka kuma munafiki ne kala la ya ce a ba haka ba ne Wallahi.
na rantse da Allah ba wajen na koma munafiki ba ne wala atiyanna rasulullahi wallahi sai na je wajen manzo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wala ukhbiranna wallahi sai na ba shi labari fa ta rasulullahi sallallahu sai ya je alaihi wajen manzan wasallam.
Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ya ce ya rasulullahi rasulallahi inna ashabu mu ma'abuta ra- raƙuma ne da muke ɗebo ruwa na'mal bin nahari muna aiki mu yi ne aiki wa inna mu'azan hakika mu'azu ya yi sallar isha tare da kai thumma ata sannan ya koma fakta bi suratul da zai mana baqara sallar isha sai ya fara surar bakara fa qabala rasulullahi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ala fuskanci mu'azin mu'azu fa kala ya yace mu'azin kai mu'azu afattanu anta kai mai fitinar mutane ne mai tayar da mutane hankali ne kira bi kai kaza karatu da kamar kaza wa qara bi ko kaza sura kaza ko sura kaza ala sufyanu sufyanu yace فقلت لأمر nace da amru إن أبا الزبير حدثنا عن جابر da أنه abaz قال ya faɗa mana daga Jub- jabiru cewa ya ce اقرأ والشمس ka وضحاها karanta wa shamsu wa ruhaha ko والضحى wa ruha والليل إذا ko wallaili يغشى.
idza ghasha وسبح ko اسم sabbi ربك sura bikal الأعلى.
ala ka karanta da ɗaya daga cikin wannan surorin ko bi daga wannan surorin a sallar isha فقال أمر نحو amma ya ce هذا eh kamar haka ne ma na ji
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا Tawilin.
حدثنا ابن رمه أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه ma'azun العشاء، jabalin yayi- mutumin madina ya yi sallar isha da mutanensa فدول عليهم ya tsawaita musu فانصرف رجل منا wani mutum a cikinsu sai ya fita daga sallar ya فصلى yi sallarsa shi kaɗai فأخبر معاذ عنه aka ba mu'azu labarinsa فقال sai ma'azu ya ce إنه ai منافق munafiki ne shi yasa haye haka فلما بلغ ذلك الرجل yayin da wannan ya isa ga kunnen mutumin دخل على رسول الله صلى sai ya zo الله عليه wajen manzan وسلم Allah ya shigo ga manzan Allah فأخبره ما قال معاذ ya ba shi labari da abinda mu'azu ya faɗa فقال له النبي صلى annar الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya ce da shi أتريد أن تكون kana son ka فتانا zama يا mai tawo معاذ؟
da mutane hankali ne kai mu'azu إذا أممت الناس idan kawai mutane limanci فقرأ ka بالشمس karanta wa shamsu wa ruhaha وسبح wa اسم sabbi ربك rabbika الأعلى.
al'ala فقرأ باسم wa ikra bismi rabbika والليل إذا wa يغشى.
al-layli idha ghasha حدثنا يا ابن يحيى اخبرنا هشام عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى cewa الله mazun عليه da وسلم jabalin yana yin sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sallar isha ta karshe a sallolin yini ثم يرجو sannan koma wajen mutanensa ويصلي ya yi بهم musu sallah wannan sallar ya sallaci ishan nan da su حدثنا قتيبة بن سعيد وابو الربيع الزهران الزهراني قال ابو الربيع حدثنا حماد حدثنا ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه ya ce وسلم mu'azza ya بالشعر.
kasance yana yin sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ثم ياتي مسير قومه sannan ya koma ga masallacin mutanensa فيصلي بهم ya sallaci wannan sallar da su
باب امر الائمه بتخفيف babin لا cewa an umarci تخفيف مالك.
limamai da su rage a, su sauƙaƙe sallah amma fa da aka ce su sauƙaƙa ba su yi ta ba ta cika ba a'a da tare da cika
وحدثنا يا ابن يحيى اخبرنا هشام عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن ابي مسعود الانصاري قال abu mas'ud al-ansari yace جاء رجل الى wani رسول mutum الله ya zo wajen صلى manzo Allah sallallahu الله عليه وسلم alaihi فقال، wasallam yace اني لا اتاخر عن صلاه الصبح ni nakan ja baya ban in ki zuwa sallar asuba من اجل فلان saboda wani مما يطيل بنا saboda yana tsawaita karatu gare mu وما رايت النبي صلى الله عليه yace ban وسلم ga annabi عليه sallallahu alaihi wasallam ya yi وسلم fushi a wani gargadi ba da dai اشد مما غلبنا mafi tsanani يومئذ.
daga fushin da ya a wannan ranar فقال yace يا ايها ya ku jama'a الناس، ان منكم منافرين akwai masu zautatar da mutane a cikinku akwai wanda suke sa mutane su ringa gudun addini رايكم اما الناس kowa ne ne a cikinku yawa mutane limanci فليوجز ya takaita فإن من وراء domin akwai كبيرة babba a bayansa Babba'ifa.
jama'ar- akwai wanda yake rarrauna وذا الحاج akwai ma'abucin bukata دسنا أبو بكر بن أبي شبتة دسنا هشام ووكيع حا tawili قال دسنا بن نمير حدثنا أبي حا tawili دسنا بن أبي أمرا حدثنا سفيان سفيان كلهم عن إسرائيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشام كما حديث هشام da ya gabata حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة وهو بن عبد الرحمن الهزامي عن مم.
أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال da zala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أما أحدكم الناس idan ɗayan ku zai wa mutane limanci فليخفف ya sauƙaƙa kai ya ce zai tsawaita فإن فيهم الصغيرة domin a cikinsu akwai ƙarami والكبيرة akwai tsoho akwai babba Abba.
akwai rarrauna والمريضة akwai maras lafiya فإذا صلى وحده idan ya sallah shi kadai فليصلي كيف to ya iya شاء.
sallah duk yanda yake so ya iya tsawaitawa duk yanda yake so حدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو yace wannan shine abin da Abu Hurairah zantar da mu da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam فذكر ya ambaci أحاديث hadisai منها yana cikin hadisan قال رسول manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce إذا ما قام idan ɗayan ku ya أحدكم tashi للناس daga mutane zai فليحدث musu صلاته sallah to ya sauƙaƙe sallah فإن فيه domin akwai babba a كبيرة cikinsu Wafimun akwai kabira.
rarrauna a cikinsu وإذا قام amma idan ya أحدكم tsaya shi kadai فليحسن to ya صلاته tsaye- ya ما tsawaita شاء.
sallar sa duk yanda yake so حدثنا هرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله manzo عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا صلى idan ɗayan ku zai عليه mutane sallah فليخفف to ya sauƙaƙa فإن في الناس akan الضعيفة samu rarrauna a cikin mutane ko والسقيمة wanda yake mana su lafiya والحاجة ko ma'abucin bukata حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني أبي حدثني ليث بن سعد حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول ya ji Abu Hurairah yana cewa قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce بمثل kamar wancan hadisin da ya gabata غير أنه قال sai dai مثل a maimakon السكين saƙima ya ce الكبيرة.
kabira tsoho حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Allah له sallallahu alaihi wasallam ya ce da Umma Usman da Bakar.
Abdul Aziz kai mutanen ka nemanci قال yace قلت يا رسول yace ya الله Rasulullahi ina ajid في نفسي ina شيئا samun wata damuwa a zuciyata قال yace ودنه zo matso kusa فجلسني بين yasa يديه na zauna a gabansa ثم وضع كفه في sannan ya صدره ɗora tafinsa a girjina بين الثديين tsakanin nono na ثم قال sannan yace Hawwa.
juya ووضع ya ɗora حاله hannun a عليه.
bayana tsakanin kafaduna ثم قال sannan yace ثم قومك ya kaka mutanen kalimanci guda can wasuwasi ne yake damunsa ومن أما قوما a duk wanda yawa mutane limanci فليخفف ya sauƙaƙa فإن فيهم الكبيرة akwai tsoho a cikinsu وإن فيهم akwai marasa الغريبة lafiya a cikinsu وإن فيهم akwai rarrauna a cikinsu وإن فيهم ذو akwai الحاج ma'abucin bukata a cikinsu وإذا صلى idan ya salla ko shi kadai فليصلي كيف to ya شاء salla duk yanda yake so ya iya tsawaitawa duk irin yanda yake so
حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن na ji sai مسعود idan قال، wani sayabi ya kala ya ce حدث عثمان usmanu عبد abin العزيز ya zantar قال ya ce آخر ما ƙarshen أشهد abin da أن manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da shi إذا أمرت cewa قوما idan kawai mutane limanci فأخف بهم ka sauƙaƙa الصلاة sallar gare su kakka tsawaita وحدثنا حلف بن هشام وابو ربيع زهراني قال حدثنا حمار بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana takaitawa a sallah ويتيم amma fa da yake takaitawa yana cikawa
حدثنا يا بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه cewa وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama كان من ya kasance daga mafi الصلاة sauƙaƙawa mutane a wajen sallah في تمام amma fa da cika
وحدثنا يا بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن هجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا إسماعيل بن عمرو بن جعفر.
جعفر عن شريك بن عبد الله بن بن أبي ابي النمير.
نمير عن انس بن مالك annahu انه قال qala Anas ibn Malik ya ce ما صليت ban وراء taɓa sallah ba إمام bayan wani liman da ɗai اخف wanda صلاة yake an sauƙi wajen a sallah ولا اتم mafi صلاة cikin sallah من رسول kamar الله manzon Allah صلى sallallahu الله alaihi عليه وسلم wasallama حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن انس عن قال انس Anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kasance yakan ji kukan yaro ma ummi yaron yana tare da uwarsa wa fi salati alhali manzo yana cikin sallah wa qara bi sai ya karatu da sura sassauƙa saboda haka aw bi surati ko da sura gajeriya حدثنا محمد بن من حال الضرير حدثنا يزيد بن زرع حدثنا س- سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال Anas ibn Malik ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اني لا ادخل الصلاه nakan shiga sallah اريد ادالتها ina so in tsawaita اسمع بكاء in ji السيد kukan yaro فوق خفيف Zai in sauƙaƙa.
من امه به saboda tsananin damuwar mahaifiyarsa da shi
باب اعتدال اركان الصلاه babin daidaita rukunan sallah da وتحقيقها في sauƙaƙa ta سماعه amma fa a cikin cika وحدثنا عامر بن عمر بكراوي وابو كامل الفريد بن حسين الزادري وكلاهما ابي عوانه قال حامد حدثنا ابو عوانه عن هلال بن ابي هميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال يتي لا دوبي na matsa- na makawa sallan manzo sallallahu alaihi wasallam duba وجدت na قيامه samu tsayuwarsa da وركعته ruku'unsa فاعتداله ya daidaituwa da yake in ya miƙe tsaye bayan ya yi ruku'u da kuma sujada da yake da kuma zaman da yake tsakanin sujada- sujadu biyu da فسجدته sajada- sujadarsa ta biyu da فجلسته kuma zaman da yake tsakanin sallama da juyawa da gama sallar قريبا من kusan السماء ɗaya kusan ɗaya kai ka ce aunawa yake
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحدثنا ابي حدثنا شعبة عن الحسن قال غلب على الكوفة رجل wani قسم mutum wato ya yi rinjaye bisa kufa ya kwace kufa قسم ya faɗi sunansa زعم زما- زمان ابن Ibn- الأشعث zama- zamanin ibn al-ash'as فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن sai ya يصلي بالناس umarci abuwa ubaidatu dan abdullahi ya yi wa mutane sallah فكان يصلي shi ya kasance ne musu sallah fa idza rafa'a ra'sahu min idan ya daga al-ruku' kansa daga ruku'u qama qadara ma aqulu sai ya tsaya gwargwadon yadda zan ce اللهم اللهم ربنا لك الحمد بالسماوات وبالأرض وبلا ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا مجد لما منعت ولا مفوز الجد منك الجد sai ya tsaya gwargwadon haka wato ya ubangiji ya mai tafi da komai namu duk godiya kai ka cancanta a muna yabanka cikin sammai da cikin ƙasar da cikin ma duk abin da kake so daga baya ya wanda yake shine ya cancanta a yabe shi ya wanda yake shine ya cancanta a girmama shi ba wanda ya sai hana abin da ka bayar ba wanda ya sai ya bada abin da ka hana kuma duk wata sa'an mutum ba za ta amfane shi ba matukar ba kai ka nufe shi da ya amfana din ba
قال الحكم hakan ya ce ذكر ذلك ya عبد baki الرحمن بن أبي wanda ne abi ليلى laila فقال ya ce سمعت البراء بن ya ji عازب tsara يقول na azumin yana cewa كان صلاة sallama za Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance وركوعه da ruku'unsa فإذا رفع da رأسه yadda ya من daga الركوع kansa daga ruku'un da وسجوده sujada da yake Kuma bai na da zaman da yake sujada tsakanin kariban sujadu min biyu as-sawa'i.
kusa suke da daidai kusa suke da a ce daidai ne قال شعبة shubatu ya ce ذكرت لأمر بن na mutu wani مرة hadisin ga Ibn- ga abin murata ya فقال ce كم رأيت بن أبي ليلى na ga ɗan abi laila لم تكن صلاته هكذا sallarsa ba ta zama kamar yadda aka fanta a nan ba ba haka sallarsa take ba
حدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة Mhm.
أمر أبا عبيدة cewa makarabin najiyata wakacin da ya yi nasara a kai- ya yi rinja bisa kuba sai ya umarci a bawa bai ta yi ringa mutane sallah وساق الحديث amma wa jisim abdullahi ya kawo hadisin kamar yadda yake a ruwa da ta gabata
حدثنا له بن هشام حدثنا عمار بن زيد عن ثابت عن انس قال an jisim malik ya ce اني لا آل ان اصلي بكم ni ba ni takaitawa in muku sallah كما رايت kamar irin yadda na gama zala sallallahu alaihi wasallam ne mana sallah قال yace كان انس يصنع شيئا ai anas ya kasance yana aikata wani abu لا اراكم da ku تصنعون ba na ganin kuna aikatawa كان اذا رفع رأسه abin da من yake din da الركوع nake ba ku ba ku yi shine shi idan ya daga kansa daga ruku'u انتصب yakan قائما dade a tsaye حتى يقول har القائم wani ya ringa cewa أن ko فيها.
man cewa ne ya ayi ya ruku'u ne واذا رفع راسه idan ya daga من kansa السجدة daga sujada وكفى yakan dade حتى يقول har ne القائم wani ya kance أن ko فيها.
ya mance ne akwai ragowar sujada
حدثنا موسى بن ناجي عبدي وحدثنا بعض وحدثنا عمار واخبرنا ثابت عن انس قال ما صليت خلف عاد ban taɓa yin sallah ba bayan wani wanda yake ya fi takaita sallah fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كما yana takaita sallar amma a cikin cika كانت صلاه رسول الله sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana kusa da juna ma'ana duk dadewar da yake a kowane rukuni daga rukunan sallah kusan duk dadewa ɗaya ce
كانت صلاه ابي بكر sallar sai da abubakar قائمة.
ma ta zama wata ma makusanciya tana kusa da juna لما كان عمر بن الخطاب yayin da zamanin sai na marum na haɗabi ya zo مد في صلاه sai zama بدر.
yana daɗe a cikin sallar asuba yana tsawaita karatu وكان رسول الله صلى الله Manzala عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم الله لمن kasance حمده idan yace sami Allahu liman hamidahu قام yakan miƙe حتى نقول har mu ce ارعوا ko حما mantuwa yi ثم يسجد sannan ya sujada يقعد بين ya zauna السجدتين.
tsakanin sajadin biyu in ya sujada na farko kafin ya ta biyu ya zauna ya dade har mu ringa cewa kada hamba ko ya ya ya- ya yi mantuwa ne ko ya dauka cewa ya yi sujadin duka biyu
باب متابعه الامام babin cewa abu liman والعمل بعده da cewa duk abinda mai sallah zai yayi bayan liman yayi حدثنا عمر بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق حا تاويلin حدثنا يا بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي اسحاق عن عبد الله بن زي- يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب انهم barra'u ya faɗa min ba mutum bane da yake faɗan magana da ba gaskiya ba انهم كانوا يصل- يصلون خلف رسول الله cewa su صلى الله sun عليه kasance وسلم suna yin sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فاذا رفع idan manzon Allah ya رأسه daga من kansa الركوع daga ruku'u لم ارى احدا ba يأتي ni ganin wani da yana sunkuyi bayansa yana sunkuye bayansa حتى يضع sai رسول manzon الله Allah صلى الله sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم على ya الأرض.
dora goshinsa bisa gas ثم يخير من من وراءه سجودا sannan wanda suke bayansa su fa- su silme suna masu sujjada
حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي وحدثنا يحيى بن ابن سعيد حدثنا سفيان حدثني أبو إسحاق حدثني عبد الله بن يزيد حدثني البراء وهو غير كذوب barawo ya faɗa min alhali shi ba mai faɗan magana da ba gaskiya ba ce قال ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده miƙa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ce sami Allahu liman hamidahu لم يهن أحد منا ذهب wani a cikin mu baya sun kuye da bayansa حتى يقع رسول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya صلى الله عليه faɗi yana mai sujada ya sunku yana mai sujada ثم نقول sannan mu ma sunku ya muna masu sujada bayansa حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سامي الأنطاكي حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دسار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول da muharbin bin sarin yace naji Abdullah ibn Zida yana cewa akan- yana kan minbari حدثنا البراء bara'u ya faɗa mana أنهم كانوا يصلون مع cewa رسول sun الله kasance صلى الله suna yin sallah عليه وسلم.
tare da manzo sallallahu alaihi wasallama فإذا ركع idan manzo Allah ya ruku'u su ma sannan suke ruku'u وإذا رفع رأسه من idan ya daga السجود kansa daga ruku'u yace sami Allahu liman hamidahu لم نزل قياما ba mu gushewa a tsaye in ji bara'u حتى نرى قد وضع جرسه sai mun ga ya على ɗora goshinsa a ƙasa ثم نتبعه sannan mu bi shi gaba ɗaya حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال ya sabo daga bara'u ƙala bara'u ya ce إنما النبي muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama لا يهن أحد منا ba wani a cikinmu da yake sun kui da bayansa حتى نراه sai mun ga cewa manzo Allah ya riga ya sujada وقال زهير Zuhairu ya ce حدثنا سفيان Sufyan قال ne mana hadisi, الكوفيون ya ce أبان malaman وأبان kufa وغيره.
sun faɗa mana wato da abanu rauninsa قال ya ce حدثنا- آه.
hatta na rahu ya su sai mun gan shi ya yi sujada حدثنا مهرج بن عون بن أبي عون حدثنا علف بن حليفة الأشجعي أبو, أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن هريس عن عمرو بن هريس قال amrun nuresin ya ce ليس خلف na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallah asuba فسميت na ji shi yana karanta fala uqsimu bil khunnas al jawad al khunnas
وكان لا يحني رجل منا wani a cikin mu baya sun kui da bayansa حتى يستتم sai manzo Allah ya cika a matsayin mai sujada sai manzo Allah ya gama dora goshinsa a ƙasar nan muke fara sunkuyawa باب ما يقول إذا رفع babu abin da mai sallah zai faɗa idan ya daga kansa daga ruku'u حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وهو وكيل عن الأعمش عن عبيد الله بن الحسن عن عن- عن ابن أبي الأوفاء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا رفع ظهره idan ya daga إلى kansa ركوعه daga bayan bayansa daga ruku'u قال yakan ce سمع الله sami لمن Allahu حمده، liman ربنا hamidahu لك الحمد Allah ya ji duk wanda ya be shi ya ubangiji kai ne ko ka cancanci a yabe ka cikin samai da cikin kasai إذا ما شئت من شيء بعد da kuma cikin abin da ma dukkan nufa daga wani abu ko menene shi bayan nan
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبيد الله بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفاء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a da wannan addu'ar اللهم ربنا لك ya الحمد ubangiji ya mai tafi da komai namu dukkan yabo ya tabbata gare ka ملء السماوات cikin sammai da cikin kasai da cikin duk abin da ka soma daga baya حدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن مجزاعة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول na ji Abdullahi ibn Abi Aufa yana faɗa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi ya kasance yana cewa اللهم لك الحمد Allahumma lakal hamdu mil as-salati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du اللهم ya ubangiji ka tsarkake ni bisalji a cikin raba da kankara والماء da ruwa البارد mai sanyi اللهم طهرني من الذنوب ya ubangiji ka tsarkake ni daga laifuffuka da والخطايا kurakurai كما ينقص kamar yadda ake الثوب من tsarkake الوسخ.
farin tufafi daga dauda
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حاء Tawili.
قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد da wannan isnadin
في رواية معاذ ya zo a ruwayar mu'azu كان يلقى الثوب kamar yadda kasawul abero kamar yadda ake tsarkace tufafi fari daga dauda في رواية يزيد من الدنس a wato sha ruwa ya zai da minar da nasi shi ko ta mu'azu minar da rani duk dai dauda
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واخبرنا مروان بن محمد الدمشقي وحدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عن عطية بن قيس عن أزعته عن ابي سعيد الخدري قال to a, ya ya- a, ya karbo daga abi sa'id al-hudri abu sa'id al-hudri yace قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا رفع رأسه من idan ya الركوع daga kansa daga ruku'u قال yakan ce ربنا لك الحمد rabbana lakal hamdu ملء السماوات mil'u samawati والأرض wa mil'u samawati wal ardi مم. ومن ما شئت wa min amashita min shay'in ba'du على الثناء أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اللهم لا مانع لما أعديت ولا مودع لما منعت ولا فوز الجد منك الجد Ah, ya ubangiji muna gode ma dukkan godiya ta tabbata gare ka cikin samai da kasai cikin ma duk abin da ka so daga baya ya wanda yake shi ya cancanci a yabe shi a girmama shi wanda ya banka da girmama ka shine mafificin abin da yake fitowa ko mafi cancantar abin da yake fitowa daga bakin ba dukkaninmu ko bayi ne gare ka ya ubangiji ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar ba wanda ya isa ya bada abin da kai baka bayar ba Ah, ba- kuma sa'a ta mai sa'a ba ta amfanar sa a wajenka wato sai in kai ka nufi sa'a ta amfani shi
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشام بن بشير أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن علاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا annabi رفع sallallahu alaihi wasallam ya رأسه ce idan ya daga kansa من الركوع daga ruku kala yakan قال ce اللهم ربنا لك ya الحمد ubangiji ثلاث ya mai tafi مرات da في komai الأرض.
namu Ah, dukkan yabo ya tabbata gare ka Mm.
cikin sammai da cikin ƙasai Mm.
da kuma abin da yake tsakanin su مم. ابن ما شئت من شيء بعد kai kama cika duk abin da kake so daga baya قال الثناء ya والمدد.
wanda yake shine mafi ma'abucin yabo da godiya da girmamawa لا مانع لما أعطيته ba wanda ya sai ce zai hana abin da kai ka لا bayar مطيع لما kamar منعته yadda ba wanda ya sai bayar ga abin da ah, wato ka hana ولا ينفع الجد منك الجد duk wata sa'a ta mutum ba za ta yi masa amfani ba a wajen ka sai ka in in ka da fita kai masa حدثنا ابن نمير حدثنا حفص حدثنا هشام بن حسان حدثنا قيس بن سعد عن عطاء بن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله har zuwa faɗin sa ومن ما شئت wa من mil uba shi شيء ta min بعد.
shay'in ba'du ولم يذكر ما ya بعد ambaci abin da yake bayan sa ba باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع babin cewa an yi hani daga a ce za a karanta qur'ani a halin ruku'u ko a halin sujjada حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة اخبرنا سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس قال ya karɓi daga abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ce كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستارته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude labule والناس صفوف alhali mutane suna sahu sahu bayan sayyidina abubakar فقال yace ايها الناس ya ku mutane انه لم Lamarin da يكن sha'anin- نبوتي ba abin da ya saura daga masu albishir din annabta الا الرؤيا sai mafarki ta kirki يراها da المسلم musulmi zai gani او ترى له ko ai mafarkin ta gare shi على na'am وين نين وهي ترى hakika ni an hana ni daga karanta qur'ani a halin ruku'u ko a halin sujada فأما الركوع amma shi ruku'u فعزموا فيه ku tsaya ku الأربعة.
girmama ubangiji a cikin sa azza wa jalla وأما السجود amma sujada فسيروا to ku yi بالدعاء.
kokari a wajen addu'a فقمنهم أن ya يستجاب dace a ce لهم.
an amsa muku قال أبو بكر Mhm.
حدثنا سفيان عن سليمان حدثنا يا بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سليمان بن سعيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال ya ce ah, ba- abdullahi abbas ya ce كشف رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude labule ورأسه معصوب في alhali kansa yana abin daurewa fi marari a halin rashin lafiyarsa allazi ma tafi wanda ya wafati a ciki فقال yace اللهم ya ubangiji na isar da aikenka لا har سمعت sau uku yana faɗa إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا ba abin da ya saura daga masu albishir din na annabta sai ko mafarki يراها العبد da الصالح bawa na kirki zai ganta أو ترى له ko za a ganta gare shi ثم ذكر مثل sannan ya ambaci يعني.
kama hadisin sufiyanu حدثنا أبو الدايب وحلملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن الهنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال ya ji sayyidina ali dan abi dalib kala sayyidina ali yace نهاني رسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane ni أن أقرأ راكعا daga أو an ce ساجدا.
zan karatun qur'ani a halin ruku'u ko halin sujada حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير حدثني إبراهيم بن عبد الله بن هنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ya ji sayyidina ali dan abi dalib yana cewa نهاني رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane ni daga karanta qur'ani وأنا راكع alhali na cikin أو ساجد.
ruku'u ko na cikin sujada حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا معمر بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن هنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال sai da na ali ya ce nahani rasulullahi manzala sallallahu alaihi wasallam ya hane ni daga ce zan yi karatu a halin ruku ko halin sujada wala aqulu nahakum amma ban ce ku ya hana ba ni dai ni da shi ni da ni da bakina da ba- da nasa ya faɗa mu لا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا داود بن قيس حدثني إبراهيم بن عبد الله بن هنين عن أبي عن ابن عباس عن علي قال ya kawo daga sai da na ali kala sai da na ali ya ce نهاني هدي صلى الله عليه masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ni daga in ce zan karatun qur'ani alhali ina cikin ruku'u ko ina cikin sujada حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء ya hawili ابن حماد المصري وأخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك حدثنا بهاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي وحدثنا يحيى أبو القطان عن ابن عجلان حاء وحدثني هارون بن سعيد عيلي حدثنا ابن ابن وهب حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن هجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر أخبرنا محمد وهو بن عمرو حاء قال وحدثني هناد بن سري حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد dukkan الله wayannan بن عمير.
marwayatan sun ruwaito hadisin daga Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunayn عن أبي shi kuma daga mahaifinsa Abdullah ibn عن Hunayn علي shi kuma daga sayyidina Ali إلا الضحاك sai ko rahako وابن ibn عجلان Ajlala فإنهما زادا su sun zada su binan sun عن kara ابن عباس daga Abdullah ibn An Abbas Ali.
daga sayyidina Ali An wato Nabi.
shi Hunayn am shi ah, Abdullah ibn Hunayn ba wai ya karba kai tsaye ba ne wajen sayyidina Ali a tasu ruwa ya karba ne daga Abdullah ibn Abbas shi kuma Abdullah ibn Abbas ya karba wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
كلهم قالوا dukkaninsu sun ce نهاني عن القراءة عن قراءة القرآن manzo Allah ya hana ni daga karatun Qur'ani alhali ina cikin ruku'u ولم يذكروا في روايتهم النهي عن حافظ سجودي ba su faɗi hani daga am- a, wato karatun Qur'anin ba a halin sujada a ruwayarsu كما ذكر الزهري kamar yadda Zuhri ya ambata a tasa ruwayar da Zaid ibn Aslama والوليد da Walid ibn كثير Kasir وداود بن da قيس Dawud ibn Qais وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن هنين عن علي ولم يذكر في السجود bai amma cewa a cikin sujada ba a cewa an hana ni karatun Qur'ani alhali ina cikin sujada to wannan bai zo a wannan ruwayar ba ta kutai ba to وحدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن هنين عن an ibn Abbas annahu qala ya ce نهيت أن أقرأ an hana ni daga yin karatu alhali ina cikin ruku'u لا يذكر في الإسناد عليا bai ambaci ali sayyidina ali ba a cikin isnadin ya nuna cewa kamar min masani bi abdullahi bin abbas نعم باب ما يقال في الركوع والسجود babin abin da ake faɗi a wajen ruku'u ko wajen sujjada وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن كزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح زكوان يحدث عن أبي هريرة ya ji a sarin shine zafawanu yana zantarwa daga abi huraira أن رسول الله cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أقرب ما يكون العبد من mafi ربه kusacin zamowar bawa daga da Allah وهو ساجد sanda yake bawa yake cikin sujjada a sannan bawa ya fi koyaushe zama wasa kusa da Allah ba su rusu du'a shi yasa koyarta addu'a a cikin sujjadar ku حدثني أبو الداير ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وازن أخبرني يحيى بن أيوب عن أمارة بن كزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن ابن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ce a sujjadarsa اللهم اغفر لي ya ubangiji ka gafarta min laifuka na dukka دكه da wanda yake kankani da wanda yake mai girma da na farko da na ƙarshe da wanda ne a bayyane da wanda ne a boye حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت sai da tana Aisha tace كان رسول Manzala sallallahu alaihi ya kasance yana yawaita ya ce a ruku'unsa wasu sujudi da kuma sujadarsa سبحانك subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li يتأول القرآن yana fassara qur'ani da cewa haka ake nufi da aka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت kana Sai da rasulullahi Aisha sallallahu alaihi ta ce, wasallam yusra an manzo Allah sallallahu yusra alaihi wasallam an ya yamuta.
kasance yana yawaita fadarsa yana yawaita fada kafin wafati ya zo masa subhanaka subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka qalat Aisha ta ce Kuntu ya nace ya Rasulallahi, Rasulullahi ma hazihil kalimatu wannan wani kalmomi ne da allati nake araka ganin ka ha- kana ka fara da ha.
fada da can ban san kana fada ba amma yanzu ka shigo da fadar su qala sai ya ce ju'ila li alamatun fi ummati an sanya mu wata al'umma game da al'ummata idza ra'aytuha da in naga wannan alamar sai in fada idza jaa alama ko ita ce saukar sura idza jaa rasulullahi wal fathu ila akhir har zuwa ƙarshen sura
حدثني محمد بن رافع حدثني يا ابن آدم حدثنا مفضل عن الأعمشي عن مسلم بن سبيل عن مسروق عن عائشة قالت ya karbo daga Aisha Masruq ya karbo daga Aisha Allah ya kare da gare ta kare Aisha tace ما رأيت النبي ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sanda aka saukar masa da sura idza jaa nasrullahi wal fathu يصلي صلاة ban taba ganin sai nayin wata sallah ba إلا sai دعاء ko ya tsaya yayi addu'a أو قالت ko ya faɗa a cikin sallar subhanaka rabbi wa bihamdika allahumma ghafirli حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داوود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه Aisha وسلم tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice na yawaita faɗin subhanallahi bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi قالت tace فقلت يا رسول nace الله ya rasulullahi haka tafi min kaulin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh na ga kana yawaitawa daga faɗin subhanallahi bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi fa qala sai manzon Allah ya ce abbarani Ubangiji na ya bani labari cewa zan ga wata alama a cikin al'ummata idan na ga wannan al- alamar asabtu min qawli in yawaita daga faɗin subhanallah da yadda ya tafi rila wato mai laihi fa qara aitu na ga wannan alama kuwa alama ita ce za ja a nasarullahi wal fatu fatau makkata buɗin makka wa ra'aita kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya to sannan ka tasbihi tare da yaban ubangijinka ka nemi gafararsa ubangiji kan mai yawan tuba ne حدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال قلت لعداء كيف تقول انت في ركوعي ya ce da ada'u ya kake faɗa kai a cikin ruku'un kai ruku'u me kake karantawa قال ya ce اما سبحانك وبحمدك لا اله amma dai الا faɗin subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta فأخبرني ابن أبي مليكة to ibnu abi mulaikata ne ya zantar da ni daga aisha قالت tace افتقدت النبي صلى الله na rasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata dare فظننت أنه ذهب sai إلى na بعض ɗauka cewa النساء.
ko ya ya tafi ne zuwa sashen matansa فتأسست Fa- sai na tsaya ne labin la- lalibe ثم رجعت sannan dai na dawo فإذا هو راكع sai gashi ashe ruku'u yake ساجد.
ko yana cikin sujada يقول yana cewa سبحانك وبحمدك subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta وقلت بأبي أنت وأمي nace ya rasulullah na fanshe ka da ubata da ubana da uwata إني لفي شأن ina wani tunani وإنك kai kuma لفي kana wani آخر.
aikin daban ni na dauka cewa wajen wata ka tafi daga cikin matan ka she kai ibada kake ta yi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت ya karbo daga Aisha Aisha tace فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم na rasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wata dare daga darare na فالتمسته neme shi ووقع يدي على بدن قدميه sai wato hannuna ya hada kan cikin kafafunsa وهو في المسجد alhali yana cikin sujjada وهما منسوبة alhali kafafun nasa an kafa su haka وهو يقول alhali yana cewa اللهم ya ubangiji hakika ni ina neman ka kiyaye ni wato da yardarka ka kiyaye ni daga azabarka وبمعافتك ka kiyaye ni da bada lafiyarka daga sauka azabarka وأعوذ بك منك wa uzuka minka لا أوتي ثناء ba ni عليك.
iya iyakance da yabo gare ka أنت kai kama Kama sunaita ala asnaita ala nafsika nafsika.
kamar yadda kai yabo ga kanka حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير عبدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته aisha ta bashi labari أن رسول الله صلى الله cewa عليه manzo Allah وسلم كان sallallahu alaihi wasallam يقول في ya ركوعه kasance yana cewa a ruku'unsa وسجوده.
da sujadarsa سبوه قدوس سبوه قدوس رب الملائكة والروح.
رب الملائكة والروح حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو داود حدثنا شعبة اخبرني قتادة قال سمعت مدرس بن عبد الله بن الشخير قال قال ابو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مدرس عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث da wannan isnadin da wannan hadisin
باب فرل السجود والحمد babin farlar sujada da faɗaitarwa bisa cewa a tsaya a ita sujada cewa musulmi a tsaya aiwaita sujada na akwai ranar da za a ce a sujada ta gagara to yanzu da yake ana da iko ai yau mai kushufu an saƙi wayu auna ila sujudi fala sadiuna
حدثني زهير بن حرب حدثني الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزائي قال حدثني الوليد بن هشام المعيثي حدثني معدان بن أبي طلحة الأمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم na game da sauban bararren manzo sallallahu alaihi wasallam وقلت أخبرني بعمل nace ka bani labari da wani aiki أعمله da ni ma za ni in ta yin wannan aikin يدخلني الله في ده.
الجنة albarkaci wannan aikin Allah zai sanya wato in shiga aljanna Allah zai shigar da ni aljanna da shi أو قال ko cewa ye قلت nace da shi يا حد الأعمال إلى الله menene ya fi- ka bani labari da mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah فسكت sai kawai ثم سألت sannan na sake tambayarsa ya فسكت sake yin shiru ثم sannan na sake سألت tambayarsa mara ta uku فقال ya ce sa'altu an zalika rasulullahi rasulullahi na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan abin da kake tambaya ta daga gare shi Kala.
ya ce Alaika bi kasrati yana umar- yana umarta ta da yawaita sujada don Allah fa innaka la tasjudu lillahi domin kai ba za ka yi sujada ba guda ɗaya don Allah illa rabbaka sai ko Allah ya ɗaukaka ka da sababin wannan sujada daraja guda wa hada anka biya khadi'ata ya sadan ma da zunubi albarkacinta qala ma'danu ma'adanu ya ce thumma laqitu abu darda'i sannan na game da abadar da'i fa sa'altuhu sai na tambaye shi qala li mislama qala li sawban ya faɗa min kamar yadda saubanu ya faɗa min حدثنا حكم بن موسى أبو صالح حدثنا هبل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه na وسلم kasance ina kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فأتيت ya kawo masa ruwan alwalarsa حاجته da bukatarsa فقال لي ya سل ce da ni duk abin da kake bukata ka tambaya zan baka وقلت an ba manzo ba waye yadda hamami yake faɗa a littafinsa sai na ce أسألكم مرافقتك في الجنة ni abin da nake roƙonka in abuce ka aljanna in haɗa wato zama da kai a aljanna قال manzo Allah ya ce أو غير ذلك a'a ko dai kana da wata bukatar ba wannan ba قلت na ce هو ذاك a'a ni dai iyaka bukata ta kenan قال sai manzo Allah ya ce فإني على to ka je ka نفسي- taimaka min bisa kanka da yawan sujada wato an baka wannan matsayin da kake bukata
babu a rayu sujuri wallahi an kai fi sha'ar wasu bi babin gabobin da ake sujada a kansu da kuma cewa an yi hani daga kame gashi ko tufafi wa a ƙasmi da wa'asmi fi ko sarari kuma aske kai gaba daya a sallah
wa da sana ya abu ne haya wa abu rabi zaharani kala haya akhbara na wa kala abu rabi haddathana amr bin zaid an amr bin dinar an dawus an ibn abbas kala umira nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'atin to an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada bisa gabobi bakwai wa nuhiya an yakufa sha'rahu an hana shi daga ya ce zai kame gashinsa ko tufafinsa don sallah
hadha hadisi haya A- to wannan shine hadisin ya haya wa kala abu rabi abu rabi ya faɗa a tasar ruwaya azumi an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada bisa gabobi bakwai wa nuhiya an yakufa sha'rahu an hane shi daga yace zai kame gashinsa wa thiyabahu ko tufafinsa alkafaini gabobin bakwai shine tafuka tafin dama tafin hagu da gwiwa biyu eh, gwiwa hannun dama kafar dama da gwiwar kafar hagu wal kadamaini da kuma kafafu wal jabhati da kuma goshi shine cikon na bakwai
da sana Muhammad bin Bashar da sana Muhammad huwa bin Ja'far da sana Shubatu an Amr bin Dinar an Dawsin an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala to cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce umirtu an asjuda an ala umarce ni in yi sab'ati aqdam, sujada bisa kasusuwa bakwai wala akuffa sauban an umarce ni cewa kada in ce zan kame tufafi na wala ko sha'ara gashi na da sana Amr naqid da sana Suyan bin Uyaynata an Ibn Dawus an Abihi an Ibn Abbas umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasuda ala sab'in an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada bisa gabobi bakwai wa nuhiya an an hana shi daga ya kame gashin sa dan sallah ko tufafi حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بعض حدثنا وحيب حدثنا عبد الله بن داوود عن داوود عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Umirtu an an umarce ni in umarta sujada bisa gabobi bakwai الجبهة goshi وأشار بيدي على ya أنفه.
nuni da hannunsa ga hanci wato kamar hanci bangare ne na goshi نعم shi yasa ashe shi ba wajibi ne a sujada a kansa wajen malikawa suka ce yin sujada bisa hanci suna ce kankarfa shi yasa idan bai yi ba sai sake sallah a wakaci wanda bai sujada ba bisa hancinsa amma ya yi bisa goshi to sai sake sallah a wakaci akwai a cikin malamai wanda suke cewa idan mutum ya sujada ko go- a goshi ko a hanci ya isan masa ko ga hancinsa ne ya sujada kawai to ya isan masa to واليدين da kuma hannaye da ورجلين kafafu فاطرة da gefen بالقدمين kafafu ولا نكفت الثياب kada mu ce za mu kame tufafinmu don sallah ولا ko الشعر gashinmu don sallah حدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وازع حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن داوود عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أمرت أن أسجد على an umarce قمتين ni in sujada bisa gabobi bakwai ولا أكفت الشعر kada in kame gashi na ولا ko الثياب tiya- tufafi na الجبهة Ah, wato gabobin guda bakwai sune da goshe والأنف da hanci واليدين da hannaye da والقدمين gwiwoyi والقدم.
da kafafu biyu حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بك- shi ne to حدثنا بكر وهو بن مزرع مم.
عن ابن الحادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه sai وسلم da يقول Abbas ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اذا سجد العبد ya- yana cewa idan bawaye sujada سجد معه سبعه اطراف gabobi bakwai za su sujada tare da shi وجهه fuskarsa وكفاه da tafukansa biyu وركبتاه da gwiwoyinsa وقدماه da kafafunsa حدثنا عمرو بن سواد عامري اخبرنا عبد الله بن وازع اخبرنا اخبرنا عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه ان قريبا مولى بن عباس حدثه ان عبد الله بن عباس انه راى عبد الله بن الحارث يصلي ya ga Abdullahi al-Haris yana sallah وراسه معقوس من ورائه alhali kansa an tirke shi daga baya فقام sai Abdullahi Abbas ya tashi فجعل ya haɗe yana kwance kitsan nan na tumkan nan da aka wa gashin kan wato shi Abdullahi al-Haris فلما انصرف yayin da Abdullahi al-Haris ya sallama اقبل الى ابن sai ya عباس fuskanci Abdullahi Abbas فقال yace da shi ما لك وراسي me ya haɗa ka da kaina فقال yace اني سمعت رسول الله ai صلى saboda الله na عليه ji manzo Allah وسلم يقول، sallallahu alaihi wasallam yana cewa انما مثل هذا kamar misalin wannan مثل الذي يصلي وهو misalin wanda yake مكتوب.
sallah alhali an dabaibaye shi yaushe zai iya zuwa da rukunin sallah
باب الاعتدال في السجود babin cewa ana umartar mutane su daidaita a yayin sujada ووضع الكفين على العربي da kuma cewa su dora tafukan su bisa ƙasa ورفع المرفقين عن جنبين يقوم- عن جنبين da kuma nisanta haƙoƙuran ha- hannu wato a wato a ɗau a nisanta hannaye mirfaƙi daga ha- haƙarƙari Hmm.
kada wajen sujada ko ruku'u ya haɗa jikinsa haka a ya buɗa ya buɗa haka ورفع البدن عن الفخذين في da kuma السجود.
daga ciki daga cinyoyi a halin sujada
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم anas sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اعتدلوا في ku السجود daidaita a sujada ولا يبسط أحدكم kada dan ku ce zai shimfiɗa hannayensa انبساط irin الكلم.
yadda kare yake shimfiɗawa ya haka ya zamo hannun wajen gwiwa hannunsa duk suna ƙasa a taji kawai aka ci
حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال حب- حدثني يحيى بن أبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شوبة بهذا الإسناد وفي حديث بن جعفر da wato da wannan isnadin ya zo a hadisin ibnu ja'farin ولا يتمسك kada ya ce أحدكم ذراعيه kada ɗayan ku ya ce zai shimfiɗa hannayensa haka من بساق كلبي irin yadda kare yake shimfiɗa a ƙafarsa ta gaba
حدثنا يا ابن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد بن عن ال- عن البراء قال قال رسول الله صلى الله wanda عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce إذا سجدت idan kai sujada فضع كفيك ka tsora tafukanka وارفع من ka فقيك daga wato gwiwar hannunka ka daga gwiwar hannunka ka ta zama ita ma a ƙasa take babu ma ajma'u Babu ma sifar ajma'u salati sifar salati.
babu abin da yake matattarin sifar sallah wa ma yuftahu bihi da abin da ake bude sallah da shi wa yuftahu bihi da abin da ake cikawa da shi wa sifatul da sifar ruku'i ruku'u Wal da i'tidali daidaituwa a cikin ruku'u wa sujudi da kuma sujada wal da i'tidali minhu daidaituwa a sujada wa tashahudi da tahiya ba'da kulli raka'atin ba cewa ana yin tahiya bayan dukkan raka'a ruku'u raka'a biyu mina ruba'i ta sallah mai raka'a hudu wa sifatul julus da kuma sifarin da ake zama tsakanin sajada biyu wa fi tashahudi da sifarin da ake zama a tahiya ta farko حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر هو بن المدرع عن جعفر بن ربيعة عن العرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah فرج بين yana يديه bude tsakanin hannayensa حتى يبدو بياض إليه har farin hammatarsa ya fito fili a ganshi حدثنا عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد da wannan isnadin وفي رواية عمرو بن الحارث ya zo a ruwa amr ibn al-haris manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai sujjada يدنو في سجوده yana budewa a sujjadarsa حتى يرى وضعه إبتيه har a ga farin hammatarsa وفي رواية الليث a ruwayar laisu أن manzo رسول Allah الله صلى الله sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم كان إذا ya kasance سجد idan zai sujjada فرج يديه yakan bude hannayensa daga wato hammatarsa حتى إني لأرى har بيان يديه.
nakan ga farin hammatarsa
حدثنا يا ابن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأسمي عن أمه يزيد بن الأسمي عن ميمونة قالت to maimuna ta ce كان النبي صلى الله annabi sallallahu عليه alaihi wasallam ya وسلم kasance idan zai yi sujada لو شاء أربحمتهم da ce wata dabba za ta so ta huce ta gabansa لمرت da ta iya hucewa saboda irin yadda yake dagawa daga ƙasa
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري وقال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأسلمي عن يزيد بن الأسلمي أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ai wato ya bashi labari daga maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam kala ta ce كان رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance لا سجد idan zai sujada وبيديه yana bude hannayensa يعني جنها yana nufin yana bude su حتى يرى وضعه har a ga farin hammatarsa daga baya وإذا قعد idan ya zauna kuwa علم أن على فهيه yakan nutsu yakan zauna bisa cinyarsa ta hagu حدثنا أبو بكر بن أبي شبتة وأمر الناقد وزهر بن عرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأمر قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقانة عن يزيد بن الأسمي عن ميمونة بنت الحارث قالت to maimuna ta ce كان رسول الله صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai sujada جافا yakan nisanta حتى يرى من خلفه وضع يديه har wanda suke wato yakan nisanta hannunsa daga haƙarƙarinsa har wanda suke bayan su su dinga ganin farin hammatarsa قال وكيع wakiyu ya ce ma'anar wa rahu bayan rahu ma hasken su حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني من الأحمر عن حسين المؤلم ها قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ولفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المؤلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قال كان ya tabo daga Aisha Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan buɗe sallah بالتكبير da kabbara نعم والقراءة yana buɗar karatu الحمد da لله fatiha العالمين. وكان إذا ركع ya kasance idan zai ruku'u لم يشخص ba a ɗaga kansa ba a ƙasƙanta shi ولكن بين sai dai ذلك tsakanin haka وكان إذا ya kasance idan ya ɗaga kansa daga ruku'u لم يسجد bayan sujada حتى يستوي sai ya قائما.
daidaita a tsaye وكان إذا رفع an رأسه sai ya daidaita a zaune wahin وكان إذا رفع رأسه من to السجدة a tasa mai kayan sai ya daidaita a tsaye wa kana idan rafa rasa min sujada ba za la kasance idan ya daga kansa daga sujada لم يسجد ba zai sake su- wata sujada ta biyu ba حتى يستوي sai ya جالسا daidaita a zaune وكان يقول في كل ركعتين Ya- ya التهية kasance yana karanta tahiyya a duk raka'a biyu وكان يفرش رجله اليسرى ya kasance yana shimfiɗa kafarsa ta hagu وينصب رجله اليمنى ya kafa kafarsa ta dama وكان ينهى عن عقوبة الشيطان ya kasance yana hani daga zama irin na shaidan وينهى أن يفترش الرجل ذراعين yana yin hani daga mutum ya zamo ya shimfiɗa hannunsa gaba ɗaya haka a kan ƙasa افتراش السبوء irin yadda zakoki ke shimfiɗa ƙafafunsu na gaba وكان يحتم الصلاة بالتسليم ya kasance yana cika sallah da ah, wato yana cika sallarsa da sallama وفي رواية ابن a نمير ruwa ibn numairin daga abi وكان halidin ينهى عن عقب ya الشيطان kasance yana yin hani daga zama irin na shaidan daga zama irin na shaidan wato cewa mutum ya zauna a akan dunduniyarsa yana mutum ya zauna a kan dunduniyarsa to mm. an fara ruwa ko eh, to damar nan za a kwana a- a tsaye da to yawwa ilimin da ake kwace za a kulla haka ba
اللهم صل على سيدنا محمد